الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwana mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta laraba biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda shine daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2025 miladiya domin ci gaba da wannan majalisi wanda ya fara jiya inda muka fara a cikin sura mai albarka suratul kahf kafin in shiga ina so in isar da sako na godiya da kuma sanar da ku cewa jiya bayan mun kammala karatu Allah cikin ikonsa mun samu ziyarar ɗaya daga cikin mu mata a wannan gari mai albarka uwa a gare mu baki ɗaya Dr. Zara'u Muhammad wadda take former Commissioner of Women Affairs ta Kano State kuma tsohuwar kwamandiyar hizba zan ce kenan bangaren mata ko a jihar kano na tabbatar duk da yawa daga nan gurin duk sun san malama ta yi alkawarin za ta zo ta halarci buɗe tafsir kuma ta sanar da ni dama tana da ita ma nata tafsirin kamar yadda yake duk kun sani ta ce in za ta yi ƙoƙari ta kammala da wuri ta zo to Allah cikin ikonsa jiya har muka kammala ba ta samu karasowa ba sai da muka riga muka tashi waɗanda suka yi saura tsararu na san sun ga zuwanta da ita da tawagarta muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya kuma sanya musu wannan a cikin mizanin hasanat idan ba manta ba jiya mun yi shimfiɗa ne a bisa abin da wannan sura mai albarka ta kunsa da kuma muhimmai bayanai a takaice da ya kamata a ce duk wani wanda yake son ya samu sani akan me suratul kafi take kunshe da shi ya sani gwargwadon hali mun fara inda aya ta farko lokaci ya tuke mana yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya malama bismillah za a maimaito mana ayoyin ji insha Allah
أعوذ أع- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ki da wannan kawai maimaito kawai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya bude mana wannan sura mai albarka suratul kahf da godiya da kirari da yabo a gare sa wanda malamai suka ce yayi yabon ne gare sa karan kansa saboda shine yafi cancanta da yabi kansa sama da kowa domin yafi kowa sanin kansa da izzarsa da buwayarsa kamar yadda kuma ya yabi kansa domin ya koyar da bayinsa yaya za su gode masa da irin lafazin da yake ya dace da matsayinsa da mukaminsa don haka dukkan yabo da kirari da jinjina su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin ni'imominsa da ya azurta waɗannan bayi da shi shine ya saukar musu da alƙur'ani ga bawansa zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma wannan littafi ya kasance babu karkata ko tsofani a cikinsa. Wannan ita ce ayar da jiya muka yi fashin baki akan ta gwargwadon hali. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana shi dai wannan littafi din wanda Allah madaukakin sarki ya ce littafi ne wanda yake dodar miƙaƙƙe babu karkata a ciki to Allah sai ya ƙara tabbatar da wannan sifa ga wannan littafi qayyiman ay mustaqiman daidaitacce ne wannan littafi a miƙe yake ɗodar babu tifka da warwara a cikinsa, babu soki burutsu a ciki, babu sashin sai warware sashi sai dai sashi ya gaskata abin da yake sashin ya ƙunsa na ma'ana ko ƙarin haske ko ƙara bunƙasa bayani ko ƙara warware abin da ya zo a can a dunkule nan kuma a warware maka shi amma da ɗai alƙur'ani bai taɓa zamantowa da tifka da warwara ko karkacewa ba. da haka qayyiman ay mustaqiman la mayla fihi wala zayg miƙaƙƙe yake dodar alqur'ani mai girma babu karkata a cikin sa babu kuma tukka da warwara a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wurare daban-daban a cikin alqur'ani ya nuna cewa alqur'ani din mustaqim ne Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul bayyina لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أشياء القرآن يا سامو شيدة أو ريدة بند بن أشياء القرآن ديكي نون هكذا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani sun zo suna kan wannan ma'anar na nuna cewa alkur'ani miƙaƙƙe ne tsotsar yake babu karkata a cikinsa wannan fassarar ta cewa mustaqiman la maila fihi wala zayis cewa alƙur'ani miƙaƙƙe ne babu karkata a cikinsa a nan gurin ana nufin haka da faɗin ƙayyima malamai na tafsiri da dama sun tafi a kai wanda su ne mafiya rinjaye shi ne ƙaunin jumhurin malaman tafsiri na abin da yake na wannan ma'anar sai ya zamanto an kawo lafazin ƙayyiman ne ta'kidan ma'ana don a tabbatar da ƙarin tabbatarwa akan walam yaj'al lahu iwaja Allah maɗaukakin sarki bai sanya karkata a cikin alkur'ani ba don ka ƙara ganewa sai aka ce qayyiman mustaqiman yake domin jiya mun faɗa mun ce karkata tana iya zamantowa ko dai a ma'ana ko kuma a zahiri abin da ido zai gani wataƙila a ga cin karo wataƙila a ga karkacewar larabci wataƙila a ga karkacewar kaza abin da wataƙila masana yaren larabci za su iya gani ta kuma iya yiwuwa akwai cin karo na ma'ana to alkur'ani dukka guda biyun ya barranta daga su sai Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da cewa wannan rashin karkata din fa ba wai kadai a bangare ne bane ba a'a in ka dauka a ma'ana ta boye ake nufi amma a zahiri za iya gani to an gaya maka har a zahirin ma alkur'ani mustaqimi ne ma'ana a mike yake dodar babu wata abu na karkata da yake ya shafi alkur'ani mai girma al'allama a shinkaifi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa abuwa albayan ya kawo ma'ana guda biyu da za ta iya ko malamai na tafsiri suke fassara ma'ana qayyiman da shi na farko ya ce annahu qayyimun ala ma qablahu min al-kutub as-samawiyya cewa alkur'ani mai girma ya zamanto qayyiman ne saboda ya mamaye ya ɗaukaka, Allah ya ɗaukaka sha'aninsa a kan duk wasu littattafa da Allah ya saukar ga manzanninsa da annabawansa wanda suka gabaci Alƙur'ani ɗin. Domin da ya zama, ya zo Allah ya saukar da shi sai ya zamanto ya shafe nasun gabaki ɗaya, ya zamanto da shi ake magana, shi ne yanzu dokar, shi ne shar'antawar take cikinsa, kuma Allah ya ɗaukaka sha'aninsa akan sauran littattafai wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah madaukakin sarki yake ga manzansa cewa ya saukar masa da alqur'ani mai girma alqur'anin nan gaskiya ne sashinsa yana gaskata sashi kuma alƙur'ani ɗin yana gaskata abin da yake ya gabace shi na baya na sauran littattafa waɗanda suka inganta cewa ga littattafai da Allah ya aiko mawa annabawansa da manzanninsa hakikatan to alƙur'ani ya zo ya gaskata waɗannan littattafai na gaskiya ya tabbatar da su sannan kuma Allah ya ɗaukaka sha'aninsa a kansu kamar yadda ya zamanto cewa haimanar alƙur'ani mai girma tana tafe gurin ba da labarin me waɗannan littattafai ɗin suka ƙunsa. Alƙur'ani ya ba mu daga abin da ya zo a cikin attaura, Alƙur'ani ya ba mu daga abin da ya zo a cikin zabura, kai ambatawar kaɗai da Alƙur'ani ya mawa na waɗannan littattafai ya nuna mana cewa Alƙur'ani shakundun ne gaba ɗaya ya tattare su, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab. Da abin da suke ɓoyewa ma, suke ƙoƙarin ba za su sanar da wasunsu ba suke ƙoƙarin su ɓoye shi don su jirkita ma'anar shi su tsora shi bisa soye-soyen zuciyarsu alƙur'ani ya zo ya fallasa su da haka ƙayyiman ta zamanto ta wannan fuska ta farko kamar yadda malam ya faɗa fuska ta biyu shine anna ma'ana kaunihi qayyiman annahu qayyimun bi masalihil khalqi diniyya wad dunyawiyya cewa alƙur'ani mai girma mai tsayawa ne akan maslahohi na 'yan adam baki ɗaya na abin da ya shafi addininsu da rayuwarsu ga baki ɗaya a cikin shi akwai shiriya wadda idan an bi rayuwa za ta yi kyau a cikin shi akwai shiriya in an bi za a ji daɗin rayuwa hankali zai kwanta za a samu nutsuwa a cikin shi akwai shiriya wadda in an bi ta za a zauna lafiya kuma za a haɗu da Allah maɗaukakin sarki lafiya da haka ashe alƙur'ani miƙaƙƙe ne kuma mai miƙar da ma'abocin biyayya a gare sa miƙaƙƙe ne ta yadda yake seta rayuwar wanda ya yi riko da shi ya sanya shi a cikin rayuwarsa da komai nasa sai ya kasance alƙur'ani shi ma ya seta shi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani yana shiryarwa ne zuwa ga hanya wadda take tafi kowace hanya miƙewa da kasancewa dodar a cikin rayuwar 'yan adam baki ɗaya. don haka qayyima Allah ya sanya alqur'ani miƙaƙƙe babu wani karkacewa babu tufka da warwara babu cin karo da juna shiriya ce da gaskiya zunzurutun ta a cikin alqur'ani mai girma liyunzira ba'san shadidan min ladunhu Allah madaukakin sarki da ya gama wasafta mana alqur'anin ya nuna mana cewa gaskiya ne daga gare shi kuma ya saukar da shi ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to sai yake so yanzu ya gaya mana daga cikin manufofi daga cikin dalilai daga cikin abin da alƙur'ani ya ƙunsa liyunzira ba'san shadidan min ladunhu tunda Allah ya gama gaya mana ga abin da alƙur'anin yake akan sa na sifofi me manufar saukar da shi me dalilin gaya mana waɗannan sifofi saboda alƙur'ani ya zamanto gargaɗi ne ya zamanto jan kunni ne ya zamanto razanaswa ne da tsoratarwa ga waɗanda suke basu bi alƙur'anin ba su sani cewa rashin bin su ga wannan alkur'ani zai yi dalili ko ya yi dalilin da zai sadar da su ga damka ta Allah maɗaukakin sarki da azabar saranar gobe kiyama da haka liyunzira ba'san shadidan min ladunhu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya zamanto gargaɗi da tsoratarwa ga waɗanda suke sun kafircewa Allah maɗaukakin sarki da cewa Allah zai danke su damƙa mai zafi, Allah zai musu azaba, azaba mai raɗaɗi tun daga gidan duniya in ya ga dama kuma ranar gobe kiyama zai tabbatar musu da wannan azaba daga gare sa. Ba wasu za a kira a ce ku zo ku yi ba, ba neman izinin wani za a yi ba a ce alƙali ya zartar da hukunci ana jira sai ne sai hukuma ta tabbatar a'a da karan kansa Allah maɗaukakin sarki zai yanke mawa bayansa waɗanda suka kasance sun kafirta da shi akan kafirce wanda suka yi da alkur'ani to gashi Allah da kansa ya gaya musu cewa liyunzira ba'sa dan haka allam anan gurin muta'alliqa bi anzala wannan lamun ta liyunzira Allah ya Allah ya sanya alakar ta kai tsaye da ni saukarwar tunda an saukar da alkur'ani kuma an sa shi miƙaƙƙe kuma an sa shi shiriya ce a cikin sa to idan kuka kafirce kuka ki ku bi to ga abin da zai zamanto ya same ku na sakamako dan haka ku kafirai wanda ba ku yi imani da alkur'ani ba wannan sanarwa ce Allah madaukakin sarki yake muku da take kunshe da razanaswa da tsoratarwa na cewa Allah yana jan kunnenku akan zai gadar muku da azaba zai muku sakamakon azaba lokacin da ya zamanto kun bijire kun yi kunne kekas kun ki yadda da abin da alkur'ani ya zo da shi na shiriya da umarni da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin alkur'ani na abin da yake abin da zai yarda da shi ne na abin da yake sako da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kuma da ma alqur'ani ya amsa wannan take manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kama yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alqur'ani wa ushiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balagh wannan alqur'anin kacokan din sa gargadi ne an saukan min da shi ne domin in isar muku da sakon Allah madaukakin sarki wanda yake kunshe da razanarwa da tsoratarwa da gargadi ga waɗanda suke wannan saƙo ya shiga kunnensu ko ya riski lokacinsu su sani cewa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar. Don haka liyun zira ba'san shadidan min ladunhu. Ana so Alƙur'ani ya zamanto gargaɗi ne ga waɗanda suke sun ƙi su yi biyayya ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ɗin a cikin Alƙur'ani waɗanda suka kafirce waɗanda suka ƙi yadda da shi ko suka ƙi imani da shi ko ma suka ƙaryata shi cewa Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu da azaba a ɗaya hannun kuma wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana a lokaci guda Allah ya sa alqur'ani yare guda biyu yaran waɗanda suka kafirce ba su yi imani da shi ba shine ya zamanto musu razanaswa da gargaɗi da tsoratarwa da musu alƙawarin abin da Allah ya tanada musu na rufan azaba sa'ilin da kuma bishara ne ga waɗanda yake sun yi imani kuma sun yi aiki na ƙwarai menene bisharar wannan imani naku ba zai tafi haka nan ba wannan aiki na ƙwarai da kuka yi kyawawan ayyukanku ba za su tafi haka nan ba lahum ajran hasana suna da kyakkyawan sakamako suna da kyakkyawan lada suna da kyakkyawan biya wanda ya dace da aikinsu da Allah madaukakin sarki ya musu alkawari a nan a cikin wannan aya kuma kamar yadda a cikin gurare da dama a cikin alkur'ani Allah ya yi mawa bayinsa muminai bishara in an ce bishara me ake albishir ma ko a Hausa ko ba da labari wanda yake zai faranta rai zai daɗaɗa rai zai sanya farin ciki watakila da zakuwa da ma yaye watakila wani yanayi da ake ciki na wahala ko na damuwa ko ya zama lallashi wani lokaci ba ga abun bane ba a zahi amma aka miki albishir aka ce misali a ce ma'aikaciya ce ki kina ta aiki kina ta aiki ba a biya ki albashi ba tsawon wata ɗaya wata biyu kina ta daurewa kina wahala kina lallashin zuciyarki da gabanki kina zuwa kina aiki kina zuwa wata rana kawai sai shugabannin ki a wurin aiki aka ce ai ku yi haƙuri insha Allah zuwa next week muna sa ran cewa za a muku arrears din albashin nan zaki ji farin ciki ko ba ki ji ba babu albashin a zahiri babu shi a hannu amma an miki alƙawari an ce gashi zaki samu sai ya zamanto albishir ne a gare ki wataƙila ma haƙƙi alƙawarin tukuici ga wanda ya miki wannan albishirin to haka alƙur'ani yake a gurin muminai da imaninku da jajircewarku da ayyukanku na ƙwarai ku sani cewa wannan aiki na ƙwarai ba zai tafi hakanan ba wannan gumi da kuka yarfe ba zai tafi hakanan ba wannan dagewa da kuka yi kuka ƙarfafi kanku kuka yaƙi kasala kuka yaƙi son zuciya kuka yaƙi abubuwa da dama wanda za su iya kautar da mutum akan abin da yake hanya ce ta ƙwarai duk kuka yaƙi wannan ba zai tafi hakanan ba anna lahum ajran hasana Allah madaukakin sarki ya tanadan muku da lada da sakamako da makwafi na abin da kuka aikata ɗin nan kyakkyawa da abin da kuma zai faranta muku rai tunda kun yi abin da yake zai yarda da Allah madaukakin sarki a faɗin Allah madaukakin sarki wa yubashshiru alladhina ya'maluna as-salihat alqur'ani bishara ne yana kunshe da albishir ga waɗanda suke aikata aiki na ƙwarai ta yaya zamu mu gane aiki na ƙwarai shin aiki na ƙwarai ma'auninsa shine ni abin da na ga ya zamanto min kyakkyawa aiki na gari shine abin da ke kika ga ya daɗaɗa a gare ki ya dace da ya zamanto mai kyau aiki na ƙwarai shine abin da wani malamin ki ko wani shehin ki kawai ya ga cewa wannan ya cancanta ya zamo ibada ya cancanta ya zamo zikiri ya cancanta ya zamanto wata nafila ta musamman da zaki ki samu kusanci da Allah madaukakin sarki ra'ayi ne mafarki ne ko molanka ne yake tabbatar da aiki ya zamanto na kwarai aiki na gari aiki kyakkyawa da Allah madaukakin sarki zai yarda da shi to mu sani cewa tabbatuwar aiki da kambe na cewa aiki ne na gari aiki na kwarai dole sai ya haɗa waɗannan sharuɗa guda uku a addinance sannan wannan aiki za a yi mishi take da cewa amalin salih aiki ne na gari abu na farko shine dole wannan aiki ya zamanto ya dace da koyarwa ya dace da shari'a ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kenan ba a karɓo addini a gurin wani ba a karɓan addini a mafarki ba a karɓan shi abin da ya daɗa ga wani a gurin wa kaɗai ake karɓan addini manzo sallallahu alaihi wasallam bisa abin da ya inganta na daga sunnarsa bisa abin da sahabbansa nagari suka hakaito mana bisa abin da malamai suka bi suka tantance wannan labarin da ya iso mana wannan bayanan da ake gaya mana sun inganta sun tabbata tiryan tiryan wane daga wane wane daga wane har aka dingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine sharadi na farko ashe inda zan bi a zo a ce min yanzu ga wata nafila idan ki karanta zan ki kai kabbara ki karanta fatiha ki karanta sura kaza so kaza ki karanta zikiri kaza so kaza ki kaza so kaza zan ce za ki samu ladan kaza za ki samu falala kaza za ki to din naji la mujadala waye ce shine waye yace ayi haka din wane ne wane ne wane ne shehi wane ne an sauka da kan magana wane ne yace sai wane ya gaya wane sai wane ya gaya wane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ita ce amsa tabbatar da ingancin hanya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan duk wani abu da za a yi na ibada shi ne abin da yake ba shi taken cewa wannan aiki ne na ƙwarai wanda zai yarda da Allah wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah haka manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yace yace da mu man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah ashe da bin manzo sallallahu alaihi wasallama da yi masa da'a ne ake samun me da'a ga Allah madaukakin sarki domin shi ne wanda Allah ya zaɓa domin ya aiko da shiryarsa don haka ya fi mu sanin Allah ya fi mu sanin me zai yarda da Allah don haka in ya ce mana ga abin da za mu yi mu samu yardar Allah shi za mu bi abin da kuma ba a sanar da mu daga gare sa ba da ɗai manzo sallallahu alaihi wasallam bai zo da sako wanda yake tauyayye ba ballantana wani ya zo ya ce zan faɗi abin da zan cike nan gurin ya gagara bai isar ba barin ƙara haske in ƙara bayani a nan gurin nan ya manta bai ce ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cikakke ne babu wata nakasa a cikin sa shar'i na biyu aiki yana zamantowa na gari ne lokacin da aka tsantsanta niyya gurin yin sa ga Allah madaukakin sarki shi kadai babu riya ballantana shirka ya zamanto Allah madaukakin sarki aka nufata da wannan aikin an tsarkake niyya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ashe ba wai ibadar kawai ake so ki a zahiri ba zuciyar ta ta'allaka gurin rataye wannan ibadar ga waɗansu gurin jingina san burgewa a cikin wannan ibadar gurin san jiyar da wasu wannan ibada a'a mukhlisina lahuddin قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني da sauran ayoyin da suke nuna ikhlasi shine tushen aiki ikhlasi samuwar shi shine yake tabbatar da cewa wannan aikin an yi an yi domin Allah ne an yi ne domin neman yardar Allah to da wannan irin aikin ne ake samun sakamako daga wurin Allah. Sharaɗi na uku, wannan aiki ya zamanto ya samu ne daga bawa wanda yake ya yi imani ga Allah maɗaukakin sarki. Yana da kyakkyawan ƙuduri na zuci na aƙidar musulunci wadda take ingantacciya, domin aiki kwatankwacin rufi ne a cikin gini. ikhlasi afwan ina so in ce imani shine turakun shine tushen shine tubalin da yake rike ayyuka din ya zamanto sun samu yanzu nan gurin da yake ginin nan da yake sama inda babu waɗannan tubalan ba za saman nan za ta zauna ba za ta zauna ba wannan saman ki kaddara cewa ita ce aiki na kwarai din da zaki idan ya zamanto babu kyakkyawan turke baki mai tushe ba zai ne zai rushe don haka imaninki da Allah madaukakin sarki da yadda da cewa shine miki umarnin da ke da yadda da cewa yana da sakamako akan ayyukan da muke aikatawa a rayuwar mu ta yanzu ma'ana gini ne muke ma wa rayuwar mu ta gobe imma mai kyau imma mara kyau wannan yana daga cikin dalili ko kuma shine ma dalili na farko da zai tabbatar da aikin ki ya amsa suna aiki na kwarai Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ne ko mace da Allah ya yi shiru an take zancen a nan gurin an faɗi sakamakon sai mu ce duk wani namiji idan ya aiki na kwarai yana da lada duk wata mace in ta yi aiki na kwarai tana da kyakkyawan sakamako amma sai ce wa huwa mu'min alhalin yana ne mai imani ga Allah madaukakin sarki ashe imani shine farko shine asali shine tushe sai kuma a dora da abin da za a dora na ayyuka waɗanda suke na kwarai kuma ƙaidin wannan sanya imani ɗin ya zo a cikin alkurani mai girma a wurare daban-daban inda Allah yake nuna mana misalai na yadda wanda ba su imani ba ko sun aikata aiki na ƙwarai rushewa yake yi baya amfana musu komai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab wanda bai yi imani ba yana aiki na kwarai yana ciyarwa yana kaza yana kaza sai ya ɗauka cewa abin da yake kai na aƙidarsa a nan ta isar masa wannan aiki na kwarai zai sa ya samu ceto sai wannan aiki ya zamanto mishi kai ka ce walwaniya ce da mutum yake hangowa a garjin rana akan kwalta gan yake yi kamar ga ruwa can kwance yana tafe yana tafe sai ya ƙarasa gurin sai ya ga ba ruwa bane ba kawalwaniya ce take ɗaukan idan sai ya ɗauka ruwa ne a kwance haka wanda aikin bai yi imani da Allah maɗaukacin sarki ba yake yana yi yana yi yana ganin kamar ya tanada wa kansa ya yi wa kansa ajiya ya yi wa kansa wani tanadin taska da zai samu sakamakon ta amma ranar gobe kiyama sai ya tashi ya game haba'an mansura ba komai adda ya tanada wa kansa saboda bai yi imani ga Allah maɗaukacin sarki ba a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif ayyukan nasu sai su zamanto kai ka ce wani rairayi ne wani yashi ne da aka samu wata iska mai ƙarfin gaske ta zo take kaɗawa a wannan gurin me zai faru da yashi idan iska ta zo mai ƙarfi tarwatsewa zai yi wannan aikin sai bi wannan iskar ya tafi shikenan ya bankaɗe ya fallashe ba za a samu komai a cikin wannan aiki ba Allah ya kiyashe mu ya azurta mu da imani na ƙwarai dan haka alladhina ya'maluna as-salihat dole su zamanto waɗanda suka aikata aiki wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda uku dacewa da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ikhlasi gurin aikata wannan aiki wannan aiki ya zamanto an kafa shi ne ko an dora shi akan tubali na addini kyakkyawa tubali na kyakkyawar aqida da wannan ne mutum zai samu kyakkyawan sakamako anna lahum ajran hasana Allah madaukakin sarki ya musu bishara da cewa suna da sakamako na wannan aiki nasu al'ajir shine jaza'ul amal ka yi aiki a baka sakamakon wannan aiki naka shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqul ajira haqqahu qabla an yajifa arquhu aw kama qala alaihi salatu wassalam ka ba wa mai aikatau ladan aikinsa ka biya sa ladan aikinsa tun kafin gumansa ya tsani ashe ai lada shine a ba ma wa mutum makwafin abin da ya na wata hidima da yake ya aikata a nan gurin ajaran hasana malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki yana nufin aljanna ita ce sakamakon da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wa bayinsa waɗanda suka yi imani. A nan Allah ya ce sakamako mai kyau, amma a wasu gurare Alƙur'ani dama yana fassara shashinsa Allah ya nuna mana cewa aljanna ita ce mafi ƙololuwar sakamako kyakkyawa da ya tanadar wa bayinsa waɗanda suke sun aikata aiki na ƙwarai. Wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl hazwa karshen aya inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima zuwa ƙarshen ayoyi makamanta haka fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda duka ire-iren waɗannan ayoyin suna nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin kyakkyawan sakamako ga bayinsa waɗanda suke sun yi imani da shi sun tsaya akan tafarkin da ya aiko manzo sallallahu alaihi wa sallama da shi sun yi riko da wannan tafarki ɗin gamgam sun sanya shi a cikin zuciyarsu da ayyukansu to sakamakonsu shine mai kyakkyawan sakamako wanda shine aljanna madaukakiya sakamakon Allah madaukakin sarki ga bayansa wanda suka ta- aikata aiki na gari ba wai kadai sai an je can bane ba tun anan Allah madaukakin sarki yana ba ma wa bayansa sakamako na kwarai kamar yadda wanda suka kuskure suka bijire suka kafircewa abin da yake na alkur'ani Allah yana iya musu sakamako tun daga nan sai su sha wahala a nan su sha a can amma kai mumini ko a nan ya zamanto an jarabce ka da abin da yake na wahala an jarabce ka da abin da yake watakila na kunci to a can kana da kyakkyawan sakamako kuma akan samu wanda Allah zai yalwata musu a nan ya ba su amintacciyar rayuwa a nan ya yaye musu abubuwan da suke damun su a nan kuma su aikata aiki na kwarai a can ma kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara musu zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim aw wallahu bil fadl azim Allah madaukakin sarki yana da falalarsa wanda yake isar da ita ga bayi kuma falalarsa mai yalwa ce yana isar da ita ga wanda ya ga dama yana kuma hana ta ga wanda ya ga dama wani in an bashi sai ya zamanto mai ibtila'i da jarrabawa wani in an bashi sai ta zamanto mai ni'ima da biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace dan haka wannan aya da Allah madaukakin sarki yake faɗa mana قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا القرآن miƙaƙƙen saƙo ne ɗodar wanda babu tufka da warwara ko cin karo da juna ko duhu a cikinsa ko kuma hasara a'a ya zo da saƙo ne wanda yake miƙe domin ya zamanto razanarwa ne da jan kunne ga waɗanda suka kafirce sannan kuma ya zamanto albishir ne ga waɗanda yake sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki kuma sun aikata aiki na ƙwarai akan cewa za su samu kyakkyawan sakamako sakamakon aikin da suka aikata. makifina fihi abada ai yanayin da za su kasance a cikin wannan sakamakon dukka ɓangarorin guda biyu shine ne makifina fihi abada za su tabbata a cikin waɗannan sakamako da Allah madaukakin sarki ya bada labari a nan shi wancan wanda ya kafirce ya ƙi yadda da alƙur'ani ya ƙi yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa da shi ya kafirce ya ƙi yin aiki na ƙwarai zai zamanto makithun fil ba'si shadid alladhi a'addahu Allah lahu zai tabbata a cikin wannan damka da azaba mummuna da Allah madaukakin sarki ya tanadan masa mai tsanani a cikin ta kamar yadda shi wannan wanda ya imani ya aiki na kwarai zai tabbata a cikin kyakkyawan sakamakon da Allah madaukakin sarki ya tanadan masa din nan ranar gobe kiyama haka duka bangarori sai mutum ya zabi inda zai kasance Allah ya bayyana mana komai kuma kasancewar abin da yake gurin Allah maɗaukakin sarki tabbatacce miƙaƙƙe kuma mai dawwama har abada ayoyi na alƙur'ani daban-daban sun tabbatar da haka wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidi fa fil jannati khalidin fiha ma dama illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarta waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka samu kyakkyawan sakamako sai suka kasance alladina su'idu wanda suke cikin sa'ada wanda suke cikin kwanciyar hankali wanda za a ce ala san barka da yanayin da kuka samu sakamako wanda duk wani mai hankali yake fatan ya kasance a cikin su to za su kasance a cikin wannan aljanna din khalidina fiha abada suna masu dawwama titir a cikinta har abada babu yankewa babu ƙarewa, babu ci baya, babu a ce kujira in an shiga ni'imar da take ciki kullun yaukaka take daɗuwa take, alhairan da suke ciki kullun suna nan miƙe babu fargabar cewa wata rana za su ƙare. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Allah ce wannan arzikin mu ne. Ma lahu min nafadin. Babu inqita'i, babu yankewa, babu ƙarewa, ku ci iya cin ku har abada za ku yi har ku ci ku ci ku ci ku ci kuma yana nan arzikin Allah madaukakin sarki bai ƙarewa. Ashe can inda ya ce liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ya yi musu alkawari alƙur'ani ya zo domin ya ja hankalinsu ya razanar da su da cewa Allah yana da azaba mai tsanani daga gare shi. Nan kuma ya ce inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan arzikin mu ne ashe dukka guda biyun daga wa suke daga Allah madaukakin sarki yake kuma ya tanadar da shi isasshen tanadin da zai ishi kowane bangaren da ya aikata abin da yake ya cancanci sakamako abin da yake gurin Allah baya karewa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq abin da yake gurin ku shine yake karewa duk wani mai arziki na duniya da kika sani duk wani mai kuɗi da kika sani duk wani mai cikakkiyar lafiya da kika sani duk wani mai yawan ƴaƴa da kika sani duk wani mai tarin ilimi da kika sani yana da magaryar tikewa domin arzikin Allah yana da yawa ilimi arziki ne ƴaƴa arziki ne mulki arziki ne dukiya arziki ce lafiya arziki ne dukka gashi nan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha arzikin Allah maɗaukakin sarki yana da yawa, ni'imominsa suna da yawa, to duk wanda kika sani akan hanyar cewa gashi Allah ya bashi wani arziki ya yi fice akan wannan arzikin wallahi akwai ranar da za a zo ƙarshen tika-tika tik akwai ranar da wannan arzikin za a wayi gari a ce babu shi yanzu masu kuɗi nawa kika sani ala lissafawa baya a ce kai wani aida duk garin nan bayan shi wani da a kasuwanci kaza kowa bayansa yake bi wane da a ƙarfin mulki kaza ya kai wane da in ya ce ba a kuskurewa ko ba a kaza amma yau wane nan ya zama tarihi wataƙila sai an share lokaci ma ana miki bayanin shi zaki san ya ma wanzu a ban ƙasa amma abin da yake gurin Allah madaukakin sarki yana nan titir ma indakum yanfad wa ma indallahi ba Allah madaukakin sarki abin da yake gurin sa shine yake tabbata yake zamantowa yana nan baya raguwa baya gajiya baya rage sa kullum yana nan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tanadar dan haka makifina fihi abada suna masu tabbata a cikin wannan sakamako da Allah madaukakin sarki ya musu والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم khalidina fiha abada inna Allah indahu ajrun azim da sauran ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki yake nuna cewa sakamakon da ya tanadar mawa waɗannan bangarori ko mu ce sakamakon da ya tanadar mawa waɗanda suka yi imani shi sakamako ne wanda yake madawwami wanda babu yankewa a cikinsa babu sofanan tawaya a ciki ba za ki zo da wata bukata a cikin wannan sakamako a wannan aljanna da kika samu a ce babu ita ba Allah madaukakin sarki ya cika mana daga ni'imarsa da falalarsa Allah ya samu kasance a cikin su na'am kin karanta bana tayyib tayyib jira
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
الله يساك على الخير الله مدعوك سركي ya ci gaba da cewa wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada alqur'ani yana nan dai yana ci gaba da kasancewarsa gargadi ne ga suwa alladhina qalu ittakhadha Allahu walada waɗanda suka ce Allah madaukakin sarki ya rikida to alqur'ani ya zo domin ya zamanto musu gargadi ya zamanto musu jan hankali ya tunatar da su ya nuna musu cewa wannan abin da kuke faɗa ko kuke riyawa ba haka bane ba domin inda haka ne da Allah bai ce wa yunzira ba gargadi ana yin sa ne lokacin da ake kan wani abu na ba daidai ba ko ake so a ja hankalin wasu kar su aikata wani abu wanda yake na ba daidai ba shi sa malam al'allama ibnu kathir rahmatullahi alaihi yake cewa wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada Alƙur'ani ya zo don ya zamanto gargadi ne da razanarsuwa ga waɗanda suka ce Allah maɗaukakin sarki ya rikiɗa sai ka mana magana ta Ibn Ishaq yake cewa wa hum mushriku al-arab fi qawlihim nahnu na'budu al-mala'ika wa hum banatullah yace abinda wannan aya take nufi ko wannan gaba take nufi shine ana magana ne akan mushrikan larabawa na wancan lokacin waɗanda suka kasance suna cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ‘ya'ya mata kuma ba wasu ba ne ba wannan ‘ya'ya mata sai mala'iku wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa sun sanya mala'iku su zamanto ga su dai su bayin Allah ne tsarkaka nagartattu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma waɗannan mushrikai sai suke ambata cewa waɗannan mala'iku ai ba komai bane ba face ƴaƴan Allah madaukakin sarki ƴaƴan ma mata ga yanda kafircin su ya kai duk yanda su a wancan lokacin suke ganin ‘ya'ya mata kamar wata tawaya ce, kamar wani aibu ne, kamar wani naƙasu ne, in an yi ma waninsu bishara da cewa an ma haihuwa, me aka haifa in an ce mace ce sai ya ji ina ƙasa in binne kaina, ya tawara min alƙaumi min su'i ma bushira bih, a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun Allah madaukakin sarki yake gaya mana irin yanayin da suke ciki a wancan lokacin sun dauki yaya mata kaskanci abun kunya shi ba ma ya so ya fito a cikin mutane a nuna shi a ce ga na can matarsa ta haifa masa ya mace gani yake tawaya ce amma saboda tsabar kafirci sai suka jingina wa Allah madaukakin sarki ‘ya'ya mata ma'ana ‘ya'yan ma ba ma maza ba da su suke ɗaukar su masu muhimmanci a riyawarsu a ɓatan da suke kai a'a ‘ya'ya mata wanda su suka ɗauka a matsayin ba komai ba a gurinsu abin wulakantarwa abin tozartarwa ba ta fici wadda kawai za ta yi wata hidima a ji daɗi a more rayuwa da ita ba amma ba ɗauke ta cikakken mutum wanda yake da ‘yanci ya kamata a bashi wata kulawa ba sai suka jingina wa Allah maɗaukakin sarki wannan Allah madaukakin sarki kuma ya tsarkaka ya daukaka da ya rike da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah madaukakin sarki bai haifa ba kuma ba a haife sa ba ya tsarkaka da ya kasance akan haka din da haka alqur'ani yazo liyunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada domin ya zamanto razanarwa ne da gargadi ga waɗanda suka ce Allah madaukakin sarki ya rike da To a nan gurin sai malamai masu tafsiri suke tattauna wasu abubuwa masu muhimmanci a ƙarƙashin wannan aya. Na farko suka ce, a can Allah ya ce liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Alƙur'ani ya zo don ya zamanto gargaɗi ne ga waɗanda suke sun kafirce wa Alƙur'ani ɗin sun ƙin imani da shi. A nan sai Allah ya maɗaukakin sarki ya sake maimaita mana na cewa liyunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. to akwai bambanci tsakanin wa'incan da wa'innan can an ce waɗanda ba su riƙi hanyar Allah ba suka kafirce wa alƙur'anin nan kuma waɗanda suka riƙi suka ce Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa dukkansu kafirci ne dukkaninsu gabaki ɗaya sun yi tarayya gurin ƙin yadda da abin da alƙur'ani yake ƙunshe da shi na saƙo sun ƙi yadda da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na saƙo an ibudullaha wattaquhu wati'un la ilaha illa Allah wanda wannan shine dukkanin sakon da annabawa suka zo da shi akan wannan gwadabe yake amma me yasa Allah madaukakin sarki ya zabi nan gurin ya sake maimaita mana wannan simfi din sai malamai suka ce a nan gurin atafi ne Allah madaukakin sarki yayi ma'ana kamar an rataya an goya wannan maganar ne akan wadda ta wuce min babi afil khasi ala al'am an rataya magana wadda take keɓantacciya an taƙaice taƙaitacciyar magana an rataya ta akan magana wadda take mai faɗi su wa'innan alladhina qalu ittakhadha Allah walada ai suna cikin wancan liyunzira ba'san shadidan min ladunhu irin su ne dama daga cikin su suke wani bangare ne daga cikin su amma sai Allah ya zaɓo su ya ƙare musu magana tasu saboda tsananin girman abin da suka yi saboda tsananin laifinsu da munin abin da suke furtawa. Kuma wanda wannan yana nan a cikin yaren larabci waɗanda suke masana yaren larabci sun san babu al'aks da ake yin al'aksul khas alal am musamman idan ya kasance shi wannan khas din ma'ana wannan keɓantaccen da aka ƙara ambatawa yana ƙunshe da wata sifa wadda take ƙara bayyane shi ko take ƙara fitar da shi kasancewarsa na musamman akan wancan gama garin da aka ambata a dunkule. ta ɓangaren kyawu ko ta ɓangaren muni. Bari buga mana misali, idan ya zamanto abu ya zamanto ya bambanta da gama garin adadi da suka haɗu akan wani yanayi na musamman da suke a kansa, sai shi wannan na musamman ɗin sai ya zamanto yana da ƙarin wani abu ta fuskar kyawu, ƙarin wani abu ta fuskar matsayi ko falala, sai a ƙara ambata shi daban bayan an ambata shi cikin wancan gama garin lafazin saboda a nuna matsayinsa. Allah madaukakin sarki yake cewa qul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila to anan gurin Allah ya ce qul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi waye mala'iku shin mala'ika jibril baya cikin mala'iku yana cikin su amma Allah sai ya sake ambatar sa li annahu afdalul mala'ika saboda shine mafi falalan mala'iku وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم Allah madaukakin sarki yake jeranta mana yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqan lokacin da muka dauki alƙawari annabawan Allah madaukakin sarki Allah ya dora musu wani alƙawari wani nauyi wata mas'uliyya da suka dauka cewa Allah ya dora musu na isar da saƙon sa zuwa ga al'umma minka daga kanka. Manzala baya cikin annabawa? Yana ciki. Annabi Nuh baya ciki? Yana ciki. Isa ibn Maryam baya ciki? Yana ciki. Amma Allah ya ambace su saboda su ne ulul azmi minar rusul. Waɗanda Allah ya keɓance su ɗin nan su biyar waɗanda yake sun fi sauran annabawa falala da matsayi a gurin Allah maɗaukaki. Da haka wannan misali ne na irin yadda ake zaɓi wani adadi na musamman daga cikin gama garin lafazi idan an faɗe shi saboda a nuna muhimmancinsa to irinsa ne nan Allah maɗaukakin sarki ya yi dukkaninsu suna cikin kafirci dukkaninsu sun ki imani da Allah maɗaukakin sarki alƙur'ani da ya zo baki ɗayansu yana zamanto musu razanarwa da nuna musu mummunan sakamakon da Allah ya tanada musu amma sai aka ware waɗannan aka ce musu ku aka ƙara nanata musu saboda munin abin da suka aikata kuma abin da zai ƙara tabbatar mana da haka shine maganar da Allah madaukakin sarki ya dora akan haka din wa yunziral ladina qalu ittakhadha Allah walada Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani ya zamanto gargadi ne da zan hankali ga razanaswa ga waɗanda suka ce Allah madaukakin sarki ya rikida malahum bihi min ilmin wala liabaihim wannan magana da suke faɗa da ɗai ba su da ilimi a kanta ballantana ma iyayen gidansu da suka gada a kan wannan aƙida ɗin domin ta iya yiwuwa iyayen nasu na haƙiƙa wataƙila sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki wataƙila sun yadda da alƙur'ani da haka abin da ya fi dacewa idan an ce iyaye a nan ba lallai mahaifansu da suka haife su ba iyayensu akan wannan aƙida da suke a kanta iyayensu akan wannan imani ko wannan furuci da suke aikatawa na cewa ittakhadallahu walada da dai ba su da hujja ba su da ilimi akan wannan abin da suke furtawa suke cewa ittakhadallahu walada sai Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihi ta girmama wannan kalma din da take fitowa daga bakinsu wannan furucin da suke faɗa da bakinsu ya girmama ma'ana muninsa ya kai muni munin wannan abun ya kai muni kafircin da yake cikin wannan magana ya kai kafirci jingina wa Allah maɗaukakin sarki abin da yake tawaya ne da suka yi a cikin wannan kalma ta kai iya makura shine kaburat kalimatan kun ga ashe keɓance su da Allah maɗaukakin sarki yayi da sake ambaton su an yi shi a mahallinsa domin abun da suka furta ɗin nan ya munana wani mataki ne na koli cikin matakan da mutum zai taka a kafirci da kafircewa sakon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim ba su da ilimi ko kaɗan akan wannan abun da suke faɗa akan wannan abun da suke riyawa akan abun da harsunan su suke furtawa na cewa Allah madaukakin sarki ya riki da sai al'allama ibn kafir yake cewa aili aslafihim ga magabatansu wanda suka gabace su akan wannan kalma din da suke ambatawa wannan magana tasu ba komai bace ba sai mummunar zato malahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann abinda suke furta din nan ba komai bane ba sai wani mummunan zato da suka kasance akan su innahum alfau aba'ahum dhallin fahum ala atharihim yuhra'un sun bi sahun magabatansu ne akan wannan mazhaba din akan wannan aƙida din an ɗora lamarin gabaki ɗaya akan tubalin toka na ƙarya wanda ba zai taɓa rike ginin da aka ɗora sa kai ba an ɗora shi ne akan wani zato wanda yake mummuna wanda shedanci ne na ɗan adam da shedanci na shedan ya tabbar ya samar da shi amma babu wani ilimi wanda yake yana tabbatar da wannan magana sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma da suke furtawa da bakunansu ta girmama muninta ya kai muni kyamar da ya kamata a ce ku a matsayinku na mumine kun yi mata ya kai makurar kyama ta yanda waɗanda suke furta wannan kalmar sam ba su kyautu su samu wata kara ko wata ɗagin kafa daga gurin ku ba domin aikin su ya munana Allah madaukakin sarki ya nuna mana munin irin wannan furici da masu wannan aƙida a gurare daban-daban a Alƙur'ani ya nuna mana girman abun da suke aikatawa ɗin da kaburat a nan gurin a wasu guraren Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin surat Maryam wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattaru تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا سبود من أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ده أي بيدات ده الله مدعوكتين سركي yarki da ba afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inasa innakum latakuluna qawlan azima duk waɗannan ayoyin da iran iran su a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana nuna mana munin wannan magana da masu wannan akida suke furtawa suke riyawa suke fada da bakunan su malamai suka ce kamar yadda al'allama a shinkaiti rahmatullahi alaihi ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar a tafsirin sa abuwa bayan waɗanda suke jingina wa Allah maɗaukakin sarki ɗa nau'i uku ne a cikin mutane akwai yahudu akwai nasara akwai kuma mushrikai daga cikin larabawa a wancan lokacin ɗin da alƙur'ani yake sauka wa qalat al-yahudu عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يهودا واسوكا تشي أزير دان الله ني نصارى سوكا تشي معنى كريستو شكي دان المسيح سنة نفن النبي إيسى دان الله ني الله مدعوك في سركية تشي ذلك قولهم بأفواههم wannan kan magana ce da kawai suke furta ta da harsunansu da bakinsu amma ba ta da wani tushe ko asali na gaskiya sinfi na ukun wanda sune mushrikul arab wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun suna jingina wa Allah madaukakin sarki ƴaƴa mata su kuma suna san abin da suke suna kwadayi suka yarda da cewa wannan shine dace in an same shi mana ƴaƴa maza Allah da yace malahum bihi min ilmin wala li abaihim ba su da wani ilimi akan wannan abin da suke fada idan an ce ba ka da ilimi akan abu baka san haƙiƙanin wannan abu ba ta iya yiwuwa mai tunani yayi tunanin kai ne baka sani ba amma ilimin akwai sa kenan ko za iya yin tunanin haka baki sani ba ba yana nuna babu ba to kar ma wani yayi tunanin cewa Allah ya ce basu sani ba ma'ana kenan akwai haka din su ne basu sani ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani ne da wannan uslubin domin ya zamanto an kai makura gurin kore wannan abun babu ilimin shi isa ma ba su ilmantu da shi ba sun ɗora abin nasu ne kawai akan molanka babu ilimi ballantana su yi mai su ilmantu da shi da haka karkai tunanin an ce ba su da ilimi a kai cewa akwai ilimin su ne ba su sani ba a'a babu ma shi ɗin shi isa ma ba su ilmantu da shi ga baki ɗaya ba kamar irin yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun basu zalunce mu ba sai dai cewa kawunan su suke zalunta to dama kun dai sai zalunci Allah babu to amma an faɗa maka ne dan ka gane babu ma zaluncin ballantana ka yi sa da haka babu ilimin ballantana ya zamanto ma sun ilmantu da cewa akwai wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya rika a matsayin cewa ɗa ne a gare sa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wannan iyayen gidan nasu wasu san komai ba dama akan bata suke akan abin nan suke riyawa abin da yake ba daidai ba akan wani abu ne da suka dora akan mummunan tunaninsu da kawatawa ta shedan da rayawa ta zuciya wadda take mummuna ta dora su akan wannan dan haka dai gabaki ɗaya abin da suke kansa na wannan aqida din wadda take mummuna wannan furci din wanda yake mummuna bayi da wata hujja a addinance bayi da wata hujja a daidaitaccen hankali bai dace ma da ya zamanto ilimi ba ballantana a ilmanci da shi don haka Allah madaukakin sarki ya nuna alqur'ani a matsayinsa na cewa ne mai razanaswa ne ga masu wannan aƙidar wanda suke lokacin da Allah yake saukar da alƙur'ani in su ne mutanen da alƙur'ani yake magana da su kai tsaye kafin waninsu larabawan makka mushrikai da suke a cikinsu sun jingina wa Allah da sai Allah yake nuna musu munin abin da yake suna aikatawa a cikin fadin Allah madaukakin sarki zalika qauluhum bi afwahihim cewa wannan magana ce wadda kawai da harsunansu suke furtata. Akwai wani abin lura da ya kamata a ce mun lura da shi a nan gurin. Shin dama akwai wata hanya wadda ta fi firicin harshe a cikin hanyar da ɗan adam yake firzar da abin da yake zuciyarsa ga waninsa? Akwai wata hanya da Allah ya sanya ta sadarwa da abin da yake cikin zuciya ko kake ƙudura da shi ko kake so ka isar ga waninka sama da magana? Babu. dama magana an san da baki ake yi amma sai Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim sai malamai suka ce a cikin haka akwai hikima Allah madaukakin sarki ya faɗi haka ne dan ya nuna mana cewa wannan magana da suke furtawa akan harshe kadai take zukatansu ko da a lokacin da suke faɗa suna jin cewa abin da yake ransu ne suke faɗa ƙarya suke yi domin abin da zai nuna maka ƙarya suke yi ɗin shine idan suka shiga matsi suka shiga halin neman ya za ya za ya Allah kaɗai suke kira ba sa kiransa da wani fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin idan suka shiga halin matsi igiyar tebu tana tangal tangal da su suna ganin halaka ba sa cewa bari mu kira mala'iku yayan Allah kasa cewa bari mu kirawo gumakanmu da muke liyu qarribuna ila Allah zulfa duk ajewa ake a lokacin ma ake cewa Allah shi maganar a iya ne take fatar baki zuciyar ma bata yadda da wannan magana ba da haka duk sanda mutum ya zamanto zai yi magana furci ne na baki amma zuciyar ta san ƙarya ne ko da kuwa a wannan lokacin zuciyar tana gani iya abin da nake kai kenan amma in maganan nan ƙarya ce a hakikanin ta sai a ce qauluhum bi afwahihim Allah madaukakin sarki yake cewa ga munafikai da lokacin da manzo Allah yake ga wa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم Allah yana bada labarin halin da munafikai suka zo suna cewa ai da mun san yaki za a gwabza da kuka tafi ai da mun bi ku sai Allah ce wannan magana ce kai da take me akan harshen su domin dama ba su imani ba, dama ba su niyyar bi ba, dama ba su da wata manufa ta kalmar Allah maɗaukakin sarki ta ɗaukaka a ban ƙasa ballantana su wata sadaukarwa wurin tabbatar da wannan kalma. Don haka abin da suka faɗa ne, ƙauluhum bi afwahihim ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Kun ga anan mun ƙara fahimtar me? Magana ce kawai ta baki amma zuciyar me? ba ta riƙe wannan abun ba. Can ɗin da Allah ya faɗa mana nau'in waɗanda suke da wannan aƙida wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah sai Allah ya ce me zalika qawluhum bi afwahihim wannan magana ce da suke furta ta akan harsunan su kadai da haka dalilin magana akan harshe kadai baya tabbatar da gaskiyar wannan abin baya tabbatar da hakikanin wannan abin ta iya wa mutum ya furta don ransa ta daɗaɗa a lokacin ya ji daɗin zama kawai ya faɗa amma hakika ba haka bane ba a cikin zuciyarsa ta iya yiwuwa ko da a cikin zuciyarsa a lokacin yana jin cewa haka ne amma akwai gwadaban da za a shiga ya gane cewa abin da ya faɗa ƙarya ne ta iya yiwuwa wannan abin ko da in an shiga wani gwadaban yana ganin cewa ni fa ina nan riƙau to ba zai canja abin nan da kasancewar shi bata ba a gurin Allah madaukakin sarki Allah ya sa bayanin ya fito fili dan haka kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ta munana kalmar da take fitowa daga bakunan su in yaquluna illa kadhiba babu abin da suke furtawa ba abin da maganganunsu suke kunshe da shi sai tatacciya zunzurutun ƙarya nan ba ɗaya ba ta da wata hujja wadda za ta iya ba da wani nau'i na gaskatawa a ciki komi kankantarsa abin da suke faɗa ƙarya ne in ji Allah maɗaukakin sarki ƙarya wadda take ta saba ba wa daidaitaccen hankali ƙarya wadda yau da gobe ta nuna cewa ƙarya ce ƙarya wadda tsarkakakke miƙaƙƙen saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko wa manzo sallallahu alaihi wasallama na wannan kyakkyawan kundi ya nuna cewa ƙarya suke da haka maganar su mecece kadiban kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ƙarya ce tsantsagwaranta zunzurutunta babu ko sufanan gaskiya a ciki kun dai gani da idan ku duk sun miƙe أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم إن شاء الله تعالى سي الله مدوكتين سركي مي قوا مي كوما يا كاي مو زوا غوبي سي مو دورا akan ayoyi na gaba وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته